أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم تبارك الذي نزل الفرقان على عبده ليكون للعالمين نذيرا الذي له ملك السماوات والأرض ولم يتخذ ولدا ولم يكن له شريك في الملك وخلق كل شيء فقدره تقديرا واتخذوا من دونه آلهة لا يخلقون شيئا لا يخلقون شيئا وهم يخلقون ولا يملكون لأنفسهم ضرا ولا نفعا ولا يملكون موتا ولا حياة ولا نشورا وقال الذين كفروا إن هذا إلا إفك افتراه إن هذا إلا إفك افتراه وأعانه عليه قوم آخرون فقد فقد جاءوا ظلما وزورا وقالوا أساطير الأولين اكتتبها فهي تملى عليه فهي تملى عليه بكرة وأصيلا
أعوذ بالله السميع العليم من اللعين الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على سيدنا محمد الصادق الوعد الأمين اللهم لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم اللهم أرنا الحق حقا وارزقنا اتباعه وأرنا الباطل باطلا وارزقنا اجتنابه وجعلنا ممن يستمعون القول فيتبعون أحسنه وأدخلنا برحمتك في عبادك الصالحين أخرجنا من ظلمات الجهل والوهم إلى أنوار المعرفة والعلم ومن وهول الشهوات إلى جنات القربات أما بعد السلام عليكم ورحمة الله وبركاته barkamu da sake saduwa a yammacin wannan wuni mai tarin albarka na asabar sha uku da watan ramadan hijirar shugaban halitta annabi muhammad sallallahu alaihi wa ala alihi wa sallam daga makka zuwa madina shekara dubu daya da dari hudu da shekara arba'in wanda ya yi daidai da watan 18 da wata na na biyar watan mayu miladiya haihuwar annabi isa danna na mare idan tarihi ya inganta shekara 2019 miladiya allah subhanahu wa ta'ala ya mana jagoranci akwai 'yan uwa da suka turo sakonni na suna barin addu'a muna addu'a ta alkhairi Allah subhanahu wa ta'ala ya biya mana bukatocinmu na alkhairi da mu da su baki daya duk musulmin da yake barin addu'a ta halsa mu Allah ka san sa ka san bukatarsa Allah subhanahu wa ta'ala muna roƙonka da sunayenka mafi kyawu muna tawassali da wannan wata azumin da muke azumta na wannan wata mai tarin albarka ya Allah ka biya musu bukatu su ka biya wani namu bukatu duk musulmin da baya da lafiya Allah ka bashi lafiya mata masu juna biyu Allah subhanahu wa ta'ala ka sabke su lafiya wannan ƙasa ta mu ta Nijar Allah ka ƙara zaunar da ita lafiya ka kare jami'an tsaron mu gaba da baya ka kare mumuwa gaba da baya Allah subhanahu wa ta'ala ya sabkan muna da mana mai albarka ajiya wata mun kwana a aya ta sha biyu a cikin wannan sura mai tarin albarka suratul alfurqani فدم الله سبحانه وتعالى إذا رأتهم من مكان بعيد سمعوا لها تغيزا وزفيرا يذا متاشي آية تشاؤك سي الله سبحانه وتعالى يجي
بل كذبوا بالساعة وأعتدنا لمن كذب بالساعة سعيرا
نعم إذا رأتهم من مكان بعيد نعم سمعوا لها تغيظا وزفيرا وإذا ألقوا منها مكانا ضيقا مقرنين دعوا هنالك ثبورا لا تدعوا اليوم ثبورا واحدا
نعم ودعوا ثبورا كثيرا
Allah ya ce bal kazzabu bisa'a wa a'tadna liman kazzaba bisa'ati sa'ira hakikan su sun karyata tashin alkiyama cewa idan aka mutu za a tashi kuma Allah subhanahu wata'ala zai yi hisabi har ma ya kai wasu aljanna wasu huta Allah ta to su kafirai kazzabu bisa'a sun karyata da wannan wuni na alkiyama sai Allah ya ce wa a'tadna liman kazzaba bisa'ati sa'ira mu kuma in ji Allah subhanahu wa ta'ala in ji Allah ya ce a atadina mun yi tattalin tanadi mun shirya wa duk wanda ya ƙaryata alkiyama duk wanda bai yarda da alkiyama ba Allah ce to mu kuma mun shirya mun tanada masa wani wuri da ake kira shi sa'ira wanda kamar da muka yi bayani a jiya wani unguwa ce a cikin jahannama Allah ya kare mu sai Allah ce idza ra'atuhum min makarin ba'idin idan jahannama ta tsinkaye yi su ‘yan jahannama wato daga wani huri mai nisa min makanin ba'idin daga huri mai nisa sami'u laha taghayyuzan sai su ‘yan jahannama su dinga ji daga ita wannan jahannama taghayyuzan waton tana wani waton hushi sannan wazafira da kuma wasu kugi ƙara na jahannama sai Allah ya ce wa idza ulqu min ha makanan dayyiqan idan aka jefa su suwaye yan jahannama sai Allah subhanahu wata'ala ya kawo alfilu huna mabani liman lam yuzkar fa'iluhu sai Allah ce wa idza ulqu idan Allah subhanahu wata'ala ya bada ord dama ta a duk wanda ya kareta wa alqiyama ma'ana kareta alqiyama ka kiyin aiki dan alqiyama ka kareta ta kenan haka wasu malamai suka ce daga cikin alamun kareta alqiyama mutun ya kiyin aiki dan alkiyama to Allah ce wa idza ulqu fiha makanan dayyiqan idan aka jefa su ɗan jahannama fiha a cikin su minha makanan dayyiqan a ai minha daga cikinta aka jefa su wani sashe na cikin jahannama Allah ya ce dayyika wani huri wanda yake matsatse min ad-dhiqi wani huri wanda yake matsatsen huri wa za a jefa yan jahannama Allah ya ce muqarranina sannan kuma an daddaure su jama'a muna fahimta dan jahannama kafin ya shiga wallahi sai an daddaure sa Allah zai sa a daure su cikin wasu sarƙoƙi kamar da Allah subhanahu wa ta'ala ya ce wa amma man uta kitabahu bi shimalihi fa yaqulu ya laitani lam uta kitabiya wa lam adari ma hisabiya ya laitaha kanat alqadiya ma aghni ma aghna anni maliya yace halaka anni sultaniya sai Allah ya ce khudhuhu faghulluhu thumma aljahima salluhu thumma fi silsilatin zar'uha 70 zira'an fasluku Allah ya ce ku kama sa ku daure sa cikin wata giya mai zira'i saba'in cikin wannan yagon za a daure dan jahannama Allah ya kare mu to Allah ya ce muqarrani na an daddaure su hannayensu da cine suna wajen wuya ba wajen ba wajen hutawa Allah ce da au hunalika a can cikin jahannama sai su dinga kira suna suna suna suna kira suna neman agaji da au hunalika tsuburan suna cewa ya ceton mu ya halakar mu tabewar mu da hasarar mu da halaka a cikin jahannama suke ke za su yi wannan kira lokacin da aka jefa su yan jahannama a ciki sai Allah ya ce la tad'ul yawma suburan wahidan kada ku kira halaka daya asubur bi ma'ana al halaka Allah ce la tad'ul yawma suburan wahida ku daina kiran halaka guda ba halaka guda ba ce jama'a ku kira ta opiliriyal don ta huce halaka jama'a muna fahimta Allah ce wadu'u suburan kafira ku kira halakoki diyawa jama'a muna fahimta duk wanda ya karyata alkur'ani ya karyata tashin alkiyama bai yi aiki don alkiyamar ba bai yi mata tanadin komi ba kamar da Allah ya ce wa tazawwadu fa inna khairaz zadi taqwa bai samu guzuri jin tsoron Allah ba ya aikata abin da yake bukata a duniya wallahi ba shakka ka bari a duniya ka ga shi kuma laqiya masa sai ya ga abin da bai bukata a rayuwa wasu gobe alkiyama a lokacin da Allah subhanahu wataala zai ba mala'iku watan umarni na su kamo dan jahannama su jijjiba shi cikin jahannama kuma kakin dan jahannama ya shiga jahannama yan uwa sai ya tabbatar yayi iqrarin tabbas ya Allah laifina ya cancanta a kai jahannama التي فاعترفوا بذنبهم فسحقا لاصحاب السعير suka tabbatar sai sun yi sai sun karbi laifin su abinda suka aikata ya cancanta musu azaba sannan Allah subhanahu wataala ya musu azaba Allah ya kare mu Allah ce idan aka jefa yan jahannama a huri wanda yake matsatse a cikin jahannama sannan kuma wato suna an suna daddaure an daure su sai su dinga kira suna cewa suburan suburan kai halakar mu dai halakar mu sai Allah ya katse musu su hanzari Allah ya ƙara wofantar da lamarinsu a ƙara sa musu baƙin ciki a rayuwa Allah ce la ta da'u an jahannama sai Allah ce ku yi istop da kiran subura guda ku kira suburatin ku kira waton halakoki da yawa don tabbas la mafarra min al'azabi ba shakka ba ku da wata tsira daga azabar Allah subhanahu wa ta'ala Allah ya kare sai Allah ce wad'u suburan kathira ku kirayo azabobi azabar suke masu yawa Allah ya kare mu da azaba ta jahannama sai Allah ya ce قل أذلك خير أم جنة الخلد التي وعد المتقون نعم.
كانت لهم جزاء ومصيرا لهم فيها ما يشاءون خالدين كان على ربك وعدا مسؤولا
Allah ya ce, Ƙul a zalika khairun am jannatul khuldin lati wa'idal muttaqun kanat lahum jaza'an wa masira. Allah ya ce, Ƙul ka ce musu ya manzan Allah ka tambaye su kafiran wai a zalika khairun shin wannan shine yafi a daure mutum a tura shi cikin azaba ta yadda ko da yaushe ana caccanza masa karibi dan jahannama Allah ya kare mu da jahannama shi yasa shugaban halitta annabi Muhammad ya kasance ya karanta da mu mu dinga roƙon Allah ya kare mu da azaba ta jahannama jama'a yan uwa jahannama ba dadi manzon rahama annabi Muhammad sallallahu ta'ala alaihi wa ala alihi wa sake cewa da za a ɗauko wanda fi kowa jin daɗin rayuwar duniya a gitta da shi sai gwanda ɗaya a gefen jahannama wallahi sai ya manta da ya taɓa jin daɗi a rayuwar duniya dan jahannama kafin a sa shi cikin jahannama malam fatar dan jahannama sai an ƙara mata girma wallahi sai an ƙara hadisi yana cikin tirmizi sai an ƙara mata girma fatar dan jahannama girmanta kamar kai tafiya kwana uku kana tafiya da ƙasa Allah zai sa a dinga jibga mai azaba sannan kuma waton tsakanin efolkin dan jahannama ta dama da efolkinsa ta hauni kamar tahiyar waton tafiya ce ta ka hau a doki mai gudu tafiyar kwana uku kana gudu sai an an an bera shi fankan fankan sannan Allah subhanahu wata'ala ya daɗin azabtar da shi sannan kuma wadirsuhu haƙoran ɗan jahannama mislu jabli uhudin kamar dutsen uhudu ne haƙoran ɗan jahannama billahi ladhi yafi wannan masallacin girma haƙoran ɗan jahannama yafi wannan masallacin girma sannan kuma abincin ɗan jahannama zaqum ne wata itaciya ce Allah ce tal'uha kaga ɗiyan itaciyar ka annahu ru'usu shayatin ka ce kanu shidanu ne sannan ruwan da za su sha ruwan da za a shayar da su ruwa ne wanda suna narkar da abin da ke cikin ciki sannan kuma daga lokacin da mutum ya ɗauka zai sha duk fuskarsa gaba ɗaya naman da ke ciki kafin mutum ya kai ruwan makoshinsa gaba ɗaya fata ta narke ta soye sai Allah ya ce wa manzon Allah kul ka gaya musu wai azalika khairun shin wancan azabar da aka Allah ya muna bayaninta ita ce mafi alkhairi da mutum ya kamata ya yi kokari ya tanada am jannatul khuld ko kuma aljanna ta tabbata ruwan zahi da kuma tufafi na gatti da ake mutum a narke masa ana masa azaba kullun cikin azaba ga abinci lalan abinci ga mutum cikin jahannama kuma ana dukarsa ana masa azaba kuma kullum azaba triplakin ta ake yi sai Allah ya ce wa manzon Allah wai ka tambaye su wai azalika khairun zama cikin jahannamin ne yafi alkhairi suna a daddaure am jannatul khuldi ko kuma aljanna ta tabbata ta zama wanda aljannatan manzo Allah ce fiha ma la ainur ra'at cikin ta akwai abin da ijiya bata taba gani ba wala udhunun sami'at baka taba jin labarin shi tunda kake a duniya ba wala khatara ala qalbi batri qalbi basharin qad dan adam mutum bai taba tunanin abin da ke cikin aljanna ba ya Allah ka samu aljanna da rahamarka Allah ya ce wai shin wuta ita ce mafi alkhairi ko kuma aljanna ta dawwama allati wa'ida almuttaquna wanda aka yi tattalin tanadi da masu imani jama'a muna fahimta Allah ce tilkal jannatu lati nuritu min ibadina man kana taqiya aljanna Allah ya sanya ta ne da bayunsa masu takawa masu jin tsoronsa Allah ce tilka darul akhirah naj'aluha lil ladina la yuriduna uluwan fil ardi wala fasada gidan lahira Allah na bada shi ne da wanda ba sa bukatar ɗaukaka a duniya kuma sa nuhin banna a rayuwa to Allah ya ce a tambaye su wai jama'a mutum ya diba wai hal yastawi hal yastawi ashabun nar wa ashabul janna ɗan wuta da ɗan aljanna suna zaman tuwa ɗaya ba ɗaya bane inji Allah subhanahu wa ta'ala ya Allah ka sanya mu aljanna da rahamarka Allah ya ce jannatul khuldi aljanna ta tabbata ita wa aljanna in ka shiga to duk da ake adawa ka wallahi babu wanda sai hiddo ka in dai ka shiga aljanna to ka shiga ne kenan kalidina fiha abada har abada ka dawo mu a ciki jama'a Allah ya kai mu aljanna Allah ya ce akwai duk abin da muke bukata sai Allah ya ce lahum fiha ma yasha'una duk abin da muke da bukata na rayuwar duniya Allah ya ce cikin aljanna akwai jama'a muna fahimta Allah ya ce lahum su yan aljanna suna da ma yasha'una abin da suke da bukata fiha a cikin aljanna duk abin da kake bukata a rayuwarka wallahi akwai shi cikin aljanna idan kana bukatar zafi ya dame ka to akwai kilimkin ubangiji wanda ba a ka maka fakcir idan kana buƙatar abinci malam Allah ya sanya maka wuldanun mukhalladuna ga wasu yara da suke jujjuyawa suke yawo a cikin aljanna suna biyan bukatocin masu gidaje idan kuma ka ce daɗin aljanna sai Allah ya ce maka ba mace ce kake so ba to kwantar da hankalinka na duniya suna da matsala don duk lokacin da akwai lokacin da baka iya tabinta amma matan aljanna sai Allah ya ce wa azwajun mutahhara ga mata tsarkaka waɗanda suke saltal kyakkyawa son kowa ki wanda ki bota wa Allah subhanahu wataala Allah ya ce ai mutahara tsarkaka ku ne billahi lazi aljanna duk abinka mataka ta aljanna ba ta ka kudin kayan miya ba a ce maka shinkafa ta kare ba a ce maka kai za ta tai wajen biki tana bukatar uniform a aljanna duk babu wannan Allah ce lahum fiha ma yasha'una duk abinda muke yake da dan aljanna ke da bukata Allah ya ce akwai shi a cikin aljanna jama'a muna fahimta Allah ya yi tanadin aljanna daga masu imani wata rana daga cikin tabi'i wani ake ce masa sabit ya kasance mutum ne wanda yake kokarin tashi dare na ibada idan dare yayi kasan Allah ce bayan Allah ta tajafa junubuhum anil madaji'i yad'una rabbahum khawfan wa tama'a to ba sa kwana irin mutanen ne masu yawan tashi da dare ana qiyamul layli ba sai cikin ramadan kasan wani daga qiyamul layli sa billahi in ya samu ya daga ramadan to sai wani ramadan in ya gane shi ya tashi dai gaban kansa ya bauta Allah ba shi bane to wannan mutum mutum ne mai kokari sabit ya kasance cikin kawami masu tashin dare fi sawadin lila a cikin duhun dare ya kulu abuhu babansa ke bada labari ya ce yana cewa babansa ya ce ra'aitu za ta lailata ya ce wata rana na yi mafalki sai naga cikin mafalki na imra'atan la tushbihu nisa ad-dunya yace ina barci sai ne ga wata mace ba ta kawa da matan duniya ita ba dai take da matan duniya ba jama'a matan aljanna da Allah ya ce wa hurul in ka amsali lu'lu'il maknun hurul in wallahi da matar aljanna sha biyu ranar ta leko duniya ta leko ta leko duniya billahi ladhi rana ya zaba ce kaf ake gani da rana ba ka ganin rana matsarin haskenta idan mace aljanna ta leko duniya rana bacewa take ke kuma duk abin ki sai kin gama da makeup sai ki kwalliya ba ta bukata ita in ta leko sha biyun rana da rana kiri-kiri to rana sai ta bace yace wannan mace sai na ganta la tushbihu nisa a duniya ba ta kawa da matan duniya qultu laha sai na ce mata man anti ya amatallah baiwa Allah ke wace ce mafalki ne kewa ya gama ta aljanna ice ya man anti ya amata Allah wace ce ki ya baiwar Allah qalat sai ce ana huwara ay ay huwara ina cikin waton ƴan matan aljanna minhu min huril in daga cikin mata wanda Allah ya sanya huril in fakultu sai na ce wai ganin haka da ya ji haka sai ya ce mata zawuji ni nafsi kidan Allah aura min kanki shi har ya dabirce ta aura mai kanta قالت sai ta ce mai khatibni min indi rabbi ta ce mai ba shi ba yanzu ka je tunda kana so na ka je ka nemi waton neman aure na wajen ubangiji na wadda fa'a mahadi sannan kuma idan ka je wajen neman aure na ka biya sadaki jama'a muna fahimta fakultu sai ya ce mata wa ma maharuki miye sadakinki miye sadakinki faƙala sai ta ce mahari kaga sadaki na da zaka kai wajen Allah subhanahu wata'ala Allah ya baka ni ya mallaka maka ni a matsayin mace a aljanna ta ce masa tsolut tahajjud wal qiyam fi zalam tsolut tahajjud watan tsawai ta kokari a cikin aikin Allah sannan wal qiyam fi zalam ka zama to mai tumme yawan tashi cikin dare kana bautawa Allah subhanahu wata'ala sai Allah ya mallaka maka hurul ya Allah ka mallaka mana hurul shugaban halitta annabi Muhammad sallallahu alaihi wa ala alihi su ta duk namiji za a mallaka masa mace 73 cikin aljanna ba su gama fada kuma duka Allah ya ce urban ataraba aljanna babu zawara kasuwanci zawarci ya kare aljanna babu zawarci duka in mata ne ji Allah subhanahu wa ta'ala Allah ya samu dace to shi da Allah ce lahum fiha ma yasha'una akwai abin da duk suke da bukata su yan aljanna cikin aljanna ga gado na jin daɗi kuma duk abin ka a aljanna ba a kufir babu nijela ka balantana a ka maka faktir babu wannan a dai maka duniya amma aljanna baka da bukata Allah ce khalidina fiha sai Allah ya ƙara tabbatarwa ya ce khalidina suna masu dawwama cikin aljanna ba wanda zai fitar da su Allah ce kana ala rabbika wa'adan mas'ula wannan alkawarin da Allah subhanahu wa ta'ala ya dora wa kansa kuma abin tambaya ne masu imani za su tambayi Allah subhanahu wa ta'ala ga wannan alkawarin a gobe alkiyama kamar da watan suke cewa rabbana wa alai malaiku suke wa masu imani addu'a rabbana wa adkhilhum jannati adlin lati wa'adtahum ya Allah ka shigar da su aljannar da kai musu alkawli jama'a Allah ya ce wai adiba a tambaye mu wai da aljanna ta jin daɗi da waccan hutan wai wanne ne fi za- wanne ne ya kamata mutum ya zaba ya Allah ka sanya mu aljanna da rahamarka sai Allah ya ce ويوم يحشرهم وما يعبدون من دون الله na'am فيقول أأنتم أضللتم عبادي هؤلاء أم هم ضلوا السبيل قالوا سبحانك ما كان ينبغي لنا أن نتخذ من دونك من أولياء ولكن متعتهم وآباءهم حتى نسوا الذكر وكانوا قوما بورا فقد كذبوكم بما تقولون فما تستطيعون صرفا ولا نصرا ومن يظلم منكم نذقه عذابا كبيرا
Allah ya ce wa yawma yahshuruhum wa ma ya'buduna min dunillahi ranar da Allah subhanahu wa ta'ala zai tada duk kafirran duniya tare da musulmi Allah ya ce wa ma ya'buduna za a tara duk kafirai wa ma ya'buduna da abin da suke botawa min dunillahi kuma bayan Allah jama'a muna fahimta Allah ya ce wa yawma yuhsharuna ranar da za a tada su waye zai wannan tadi shine Allah subhanahu wa ta'ala zai ba mala'ika israfil kaho ya yi busa ana yin busa to kowa kuma zai fito daga cikin kabarinsa to shine Allah ya ce ranar da za a tara su a wuri guda wa ma ya abudu da duk abin da suke bautawa a rayuwar duniya min dunillahi kuma bayan Allah fa yaqulu sai Allah ya ce sai Allah ya ce a antum adalaltum ibadi haula'i am hum dallu sabil shin ku ne kuka batar da waton bayuna wa'annan ko kuma su ne suka saki hanyar Allah subhanahu wa ta'ala Allah ya ce a antum adlaltum ha'u a ibadi ha'ula Allah zai tada wa'anda suka bauta da wanda aka bautawa wa'anda suka yi bautar wani Allah da wa'anda suka yarda aka bauta musu sai Allah ya ce musu wai a antum adlaltum ibadi ha'ula'i shin ku ne kuka batar da bayuna wa'annan amhum dallus sabil ko kuma su ne wasu suka bata- bata hanya da kansu su ne suka kama hanyar bata wa kawunansu jama'a muna fahimta akwai bayun Allah da sun riƙe wasu daga cikin bayun Allah abin bauta da misalin nasara sun riƙe an- eh, annabi isa suka ce dan Allah ne har wa suka suna bauta wasa yahuda suka riƙe uzairu suka ce dan Allah ne ƙuraishawa suka riƙi kwatan gumaka suka ce allolinsu ne to duka a alƙiyama sai Allah ya tambi annabi isa sai Allah ya ce wa annabi isa Allah ya ce wa idh qala Allahumma wa idh qala wa idh qala wa idh qala Allah ya Isa ibn Maryam a anta qulta lin nas ittakhiduni wa ummika ilahayn min dunillah qala subhanak ma yakunu li an akuna an aqula ma laysa li bihaq in kuntu qultuhu faqad alimta ta'lamu ma fi nafsi wa la a'lamu ma fi nafsik innaka antal allamul ghuyub Allah zai kira annabi Isa ya ce annabi Isa nasara sun bauta waka a duniya shin annabi Isa kai ne ka ce wa nasaru su riƙe ka da mahaifiyarka abin bauta kuma bai Allah subhanahu wataala sai annabi Isa ce subhanak tsarki ya tabbata maka ya Allah ma yakunu li bai kawata da ni an aqula ma laysa li bi haqqi an faɗi abin da ni ba na da haƙƙi a kansa na ce abota min bai cancanta ni abota min ba in kuntu qultuhu faqad alimta ya Allah har in na faɗa musu wannan magana akan su rike ni da mahaifiyata abin bauta ya Allah faqad alimta ka san wannan abin saboda ta'lamu ma fi nafsi ya Allah ka san abin da ke raina wala a'lamu ma fi nafsika ban san abin da ke ranka ba innaka antal allamul ghuyub ya Allah kai ne mafi sanin abin da yake bayu ma qultu lahum ya Allah ban faɗa musu ba illa ma amartani sai abin da ka umarci ni da shi kawai tauhidi abota wa Allah subhanahu wa ta'ala jama'a muna fahimta annabin Allah annabi Isa Allah zai tima wannan tambaya to haka duk wani wanda ya yarda aka bota wasa a duniya wallahi sai Allah ya tambaye shi Allah ya ce wai shin ku ne a antum adalaltum ibadi haula amhum dallus sabil ku ne ku kabatar da bayuna wa'annan ko kuma su ne suka batar da hayya akan su kamar mutanen zamanin mu da muke da cike yanzu yahudawa sun batar da diyawa daga ciki balma su suka batar da kawunan su jama'a Allah subhanahu wa ta'ala ya tsara mana tsarin da zamu yi rayuwa da shi idan ka ce ka kami tsarin wanda ba tsarin Allah ba wallahi wahala za ka yi a rayuwa mafiya yawan yau yahuda sun hidda ma wasu daga cikin musulmi imani suna tafe ne amma wallahi ba musulmi ba ne jama'a muna fahimta mafiya yawan yahuda suna mana abin da ake kira da ghazul fikri suna yaƙan mu ta watan tami ta hankali yadda za mu yi mu saki da addinin mu mu rabu da addinin mu kowa san ga cikin abin da musulunci yake kira a kansa shine ayi auratayya ba haka bane manzo Allah ya ce ayi aure kuma Allah ya ce ayi aure amma yau daga cikin abin da turawa suke kiyamar mu a kansa shine yin aure sai ana kiran wai kai wa diyarka aure a shekara sha hudu sai ka je wai bature na kiran shi wai da marriage protest wai kai mata kai gaggawa je mata yin aure wai wai kayan wai wai marriage protest wai me ake dibi akwai abin da ake kira at-tazayud sukani croissance demographic la croissance demographic wai wai yan Niger muna ana yawan samun haihuwa da yawa shi yasa sai aka kawo tsarin tsarin planic familial wai ka dibi wai mu da ke da alqur'ani a hannunmu da sunnar manzon Allah hadisai ingantattu wanda ko tsarki bai iya ba wai shi zai zo ya tsara mana tsarin rayuwa wanda tsarki bai iya tsarki ba wai shine zai zo ya tsara mana rayuwa a matsayin mu na musulmi ya kamata a dinga hutar da mata mata suna wahala sannan kuma in aka yi aka yi yawa in kuka yarda kuka yi yawa da yawa to za a samu problem ta ta ta sante education wani abitaman da wace ce nurucir jama'a wake ciyar da ku dan Allah duk akwai wanda ke ba mu abinci wancin ubangiji waye ke arzikta mu banda Allah subhanahu wa ta'ala kuma ka taba ganin inda al'umma ta zan musiba abinda tura suke karantar da mu shine wai idan kuka yi yawa wai talauci zai yawa zai zai yawa a cikin ku yanzu ka dibi Najeriya ita kadai zon da fili da 21 million suhi miliyon pardon desan miliyon fili desan miliyon abitan mutanen Najeriya su kaɗai sun yi miliyan 200 mutanen Najeriya sun yi miliyan 200 jama'a da mu da Najeriya wahi wani yiwa dan Allah ita kaɗai ta ne ka ɗauki shi ‘yan ciyarkin duniya gare ta ‘yan ciyarkin duniya gare ta amma a shinkafa mafi yawan shiga ne daga can aka kamuna ba na haka bane daga can ake kamuna ‘yan ciyarkin duniya a ran mutanen duniya gaba ɗaya gida uku China ta ɗauki kashi ɗaya kuma can suke kawo mana shinkawa mu ci kuma duk wani bai hana kuma a kawo mana wani taimako mu nan wai nu san onan da 20 million wai gani ake wai mun yawa wai ba mu iya ci da kanmu kin ka jire da mutane wai ba ku iya ci da kanku jama'a ku da ku iya ci da kanku wai akwai problem da santi za a samu matsala ta kiwon lahiya wani bawan Allah yake cewa inna tabiba bi tibbihi wa dawa'ihi la yastati'a difa'a nahbin qad ata ma lit tabibi yamutu bid da'i alladhi qad kana abra'a mithluhu fi ma mada mata al mudawi wal mudawa walladhi jaluba dawa'a aw ba'ahu wa man ishtara yace inna tabiba kaga likita doktor da kansa bi tibbihi da likitancin da yake takama da shi wannan farar rigar wa dawa'i da duk maganin da yake takama da shi malai ce la yastati a difa'a nahbin qad ata wallahi bai iya tunkuɗe duk wata musiba ta zo muku Allah ya ce sai ta same ku ko yana iyawa sai ya ce malit tabibi ya mutu bidda illazi me yasa mai ka dokta kana mutuwa da rashin lafiyar da qad kana abarra mithlahu fi ma mada kafin ka kwanta baka da lahiya mutane da yawa sun zo da wannan rashin lafiyar cikin ikon Allah kai sila samun lafiyar su amma wannan rashin lafiyar zaman to sanadiyar mutuwa ka jama'a ku fahimta ba likita ne wa zai zo ya maka maganin hawan jini kuma ka ji an ce gobe hawan jini ya kashe shi ba haka bane duka da maganin shi da komi amma ya tafi wallahi la maganin da mutane da yawa sun zo ya magantar da su da ikon Allah amma kuma wannan rashin lafiya zai kwanta da shi zaman to ajalin sa sai ta kai matal mudawi wal mudawa wallazi yace da da mai maganin da wanda aka yi wa maganin gaba ɗaya su riga sun mutu duk mutuwa za su yi yace wallazi jalabu dawa da ma wanda yayi yayi creating ya hado maganin shi ma wallahi ta ya zashi au ba'ahu kaga dan farmasi duk yadda ta zo kashe Allah ya sa kai kai na fara sai tamul wallahi in ta zo ta tai da kashi iyaka dai ka zama likita ciko dai paracetamol ko to ka tai can kai ne paracetamol wallahi ta zo ta biya da kai ba haka bane wa man ishtara da ma wanda yake so maganin jama'ar wa ke kare mu Allah subhanahu wataala yo in ba dan kare Allah subhanahu wataala mutanen Niger wallahi ba da abinda tura suka haka akan mu na shari Allah da ya san iyakarsa amma Allah ke kare mu da aka ga ba mu da wannan tunanin sai aka kawo espiritin yanzu sai kaga an tada mata alakwal a tara yara irin kamar kalas de troisième quatrième cinquième sai ga an kuma da mace ana musu wai yadda za ce maka ta ta kur da rattrapage shi wani animation ake musu daban yadda za su yi sakare kanta da dauka ciki kuma idan an ce ma za a yi mata aure a gida kar ta yarda saboda avenir kinta abin da zai zo nata nan gaba ya kamata a ce ita ma ta shiga function public ta gwata yomi cikin function public tan su ta yi su mata za su yi lulluke ta za a yi ya kamata a ce ta yi kaza ta yi kaza abubuwan ga sunan dai sai a sa ma yara in an ce ai miki aure kakki yarda yanzu ki yariya kina karama ya kamata har ki je kiyo kaza kiyo kaza me ake so a kanta da ita yanzu ba lahi ba muna inkarin karatu ba ya halitta a je a yi karatu ya halitta mata su yi karatu amma malam musibin da muke abu kowa da shi nan wa a tawa nan karuwan mes tawan da nake muku da karuwan mes wani an sayen ya baiwa daga cikin etidiyan research akan wani stem haka suka zo suna tambaya akan karuwanci suna rubutu akan karuwanci wai abinda karuwai ke cewa wai shine yanzu kasuwancin karuwanci yayi kasa saboda illa su su masu shiga sana'ar ba sana'a su ba amma su ma sun rike wannan ba musulma bace illa ko kai da aka je abinda ake koya ma diyan musulmi yanzu shine animation kin hulla amini ta zo tana cikin lakwaki ne tana yadawa ko ina ana kiran mutane mata ban da maza ba ku yi kokari ku ki yin aure sannan kuma ga hulla dan ku kare kanku da duka ciki jama'a mi ake karanta da diyan musulmi dan Allah wallahi su je su yi karuwanci ba haka bane wai za a koya dama a AF za a miki lagroses yadda ɗauka ciki tun ɗaukowa ciki da sauran shi kaza da kaza kin ga yadda ake abin kuma sai aka miki kafot sai aka ce yanzu ga zaki ki kare kanki da ɗauka ciki wannan ho abin da ake karanta da ɗiyan musulmi cikin Nijar kenan wannan ba musiba bace to Allah ya ce wa yawma yahshuru mai ranar za a tara kai mushin da ka zo kai wannan kurkin iskanci na a har kad ayi madiyan musulmi arme kai ka ji yariya tana son auren ayi an ki mata billahi lazi akwai da in tana iya aurar da kanta tana nan ubanta an zo tambaya auren ta ɗaya ba biyu ba uku ba ya ce boko take billahi lazi akwai wadda inda tana iya aurar da kanta wallahi sai ta makanta aure suna nan diyawa inda musulunci ya ba mata dama na su aure da kawunan su juma'a nan da ta huce ba shekaran jiya wace jiya ne juma'a wallahi zaka ji imamu awwal zai daura wa diyawa daga cikin mata aure za su kaka su ce malam a daura mu da aure amma abin da ake so a nuna musu shine bai kamata ba kin ga uwarki ta taso cikin wahala baka jira na mutane kuma cikin wahalan tarre ne ki ta tarbiyyanta da ke tarbiyya ingantacciya wanda ke ba za ki made ki ba amma ana so a gurbata muna al'umma to shine Allah ya ce wa yawma yahshuruhum ranar za mu tara kafiran wa ma ya abudu duk wanda ya zo wannan lacca ta iskanci Allah ce to za mu tara su gaba ɗaya a huri guda sai Allah ya ce wai a antum adalaltum ibadi haula shin ku ne kuka batar da bayuna wa'annan kuka sa cikin tafarki na banna na sabon Allah subhanahu wataala na bin kin Allah subhanahu wataala kin raye sunnar manzon Allah kai abin akwai abin da ya fi ka gaɗe ka tayi aure malam amhum adallu sabil ko kuma su ne suka ƙi kau suka batar da kansu da cikin wannan hayya qalu sai su ce subhanak Allah ce qalu sai su wa'annan da aka bautawa sai su ce subhanaka tsarki ya tabbata maka ya Allah ma yanbaghi lana an nattakhidha min dunika min awliya bai dacewa gare mu bai kamata ba wato a rike mu kuma bayan a rike mu abin bauta kuma bayan kai Allah subhanahu wataala ce bai kamata ba a bi mu dan mun zo mu wata lacca mun zo mu wani bayani ai mu kuɗi ya kai mu dan wanda zaka bar kuɗin wallahi sai su ce walakin Allah ya ce walakin sai dai matta'tahum wa aba'ahum ya Allah ka ƙara musu kwanaki ne sun ji daɗin rayuwar duniya ne gani yake dan yana cikin ofis yana jijju yana jin daɗi to ya shi ita ma ta zo don ta taimaka masa a rayuwa matta'atuhum wa aba'ahum ka je da su daɗi da da ƴaƴansu hatta nasu zikira har sai suka manta da alqur'ani gaba ɗaya da abin da ke cikin alqur'ani sai suna ganin wai wanda yake rike da alqur'ani ba ƙauye ne yau abin da ake cikin ma'aikatan gani ake idan mace ta cika sa hijabi da niqabi sai ana ganin ta kamar har yanzu ita kamar villageois ce daga ƙauye ta zo ko miye wayancin wai wayancin ta fito tsirara wanda manzon Allah ce sinfani min ahlin nari lam arahu ma qat annabi ce wasu bangare guda biyu ɗan wuta ne amma ban taba ganin su ba daga cikin hadisi sai manzon Allah ya ce da wasu akwai wasu irin mata wani sa'un kasiyatin ariyatin mumilatin wasu irin mata ga suna harin da tufafi amma wani tsirara suke kaga mace da tufafi amma da ita da take tsirara duka uwa su daya kasiyatin ariyat mumilat sannan kuma ga su da karkatar suna jan zuciyar maza duk wani shaidani iya gansu sai zuciya ta karkata sai ce ru'usu hunna kana ganin kawunan su to kamar kamar kanun shaidanu an zaka ai wani irin kitso sai aka fito da a cuci maza ko kuma a cuci wawa ake cewa a cuci wawa kenan ba za a sa hinjabin Allah ba amma sai a ta wani abu na sarki sai annabi ya ce to wannan tsiranu ne annabi ya ce ku ji da kyau irin wa'annan mata duk mai fituwa tsirara manzo Allah ya ce tsinanu ne sannan kuma ba sa jin kanshin aljanna in ji manzon Allah ya ce wa inna rihal janna ita ka ji ƙanshin aljanna ana jin ta ne ya ce daga wato huri kaza da kaza annabi ce su irin wa'annan tsinannu aljanna ba za su ba ma shiga ba ba za su ƙanshin aljanna ba sai annabi ce to idan ka ga su kai ma ka tsine musu to su ake ɗiyan musulmi su dawo su dinga fita tsirara yadda suka kafirci waddu law takfuruna kama kafuru fatakununa sawa'a ya Allah ka shirye da al'umman mu amma wallahi muna cikin musiba wallahi muna cikin musibu kuma wannan jagorar mu suna gani kuma an kasa cewa komi amma da ka fito kana wa'azi yanzu dan tsabar rashin imani har malumai aka ɗoka da masu kare irin damirin waɗannan abubuwan ce ga malami don jikijin tsoron Allah zai fito ya nuna maka ba laihi a abin nan lahi malamai ku ji tsoron Allah kada ku sai da mutuncin ku alqur'ani da Allah ya baku akan wani arziki wani wani wani karanci na wata duniya da ta karya ba wallahi malam duk malamin da ya daure ya daure ma irin wa'annan abubuwa baya wallahi ya san da cewa sai yayi Allah subhanahu wataala sai ya wasa hisabi sannan kuma al'umma da yake jagoranci wallahi suna da haƙƙi akan sa Allah ce hatta nasu zikir hasir suka manta da ambato gaba da shi ne alkur'ani wa kanu qauman bura su kasance mutane halakakku a rayuwa sai Allah ce faqad kazzabukum hakikan sun karyata ku sai Allah ya juye ya kalli wa'ancan mutanen Allah ce faqad kazzabukum wa'anda kuke takaba su ne kuka bautawa a duniya Allah ce to kazzabukum sun karyata ku sun ce ba haka bane fakar kazzabukum bima taqulun duk abinda kuka ce na su ne suka zo suka shirya muku kaza da kaza da kaza da kaza wai har ta kai dan tsabar rashin imani sai ga director alakul zai hana ma yariya aure wai idan aka ce ta yi aure zai kai karan ubanta lokacin da uwarta ta ɗauki cikin ta musan ko shi ya sai mata ragon su ya sai mai ragon suna ba ba mu san shi ya wahalar likitancin shi ba da sauran abubuwan shi duk mu sani ba wala da ido na naga wanda aka zo tambayar yariya ilab aure tana katirin direktarkin ya ce ba aure aka yi ubanta ya yi a yi auren direktarki ce wala ba aure in ko ya ce sai a yi auren sai ya kai ƙarar shi to ka san mutunan ƙauye da tsoro kar a kai shi abinda duk zai kashi da iko bai bukata ya haƙura kai a ƙarshe yariyar ranguwa kinta aka hita kuma karuwan mushanni wannan ba musiba ba ce Allah ya sauke akwai wanda mushanni ne wa aka so- uban uban ya so ya maɗe shi aure suka hana a ƙarshe su suka kewaya suka mata ciki nan garin garin daga cikin rejo kika ta wanda ake awon gabuwa wa jama'a wannan ba musiba ce ya Allah ka kare mu da irin wannan musibobi sai Allah ce faqad kazzabukum bima taqulun hakikan sun ƙaryata ku game da abin da kuka ce fama tastati'una sarfan da haka yau ba kwa iya juya duk wata azabar Allah subhanahu wataala ba wanda ya sai ya hana Allah ya muku azaba wala nasara kuma ba wanda ya sai ya zo ya taimake ku da ku da malamanku da suka daure muku gindi duka gaba daya Allah ce hasbu jahannamu duka kar ɗan wutan ɗan jahannamu ne Allah ya kare mu sai Allah ce wa man yazlim duk wanda yayi shirka ma'ana az-zulm huna bi ma'ana ash-shirk Allah ce wa man yazlim duk wanda ya zama to mushriki ya shi hada Allah da wani a rayuwa sai Allah ce nuziquhu azaban kabira wallahi za mu dandana masa azaba mai girma a gobe alkiyama innahu man yushrik billahi faqad harrama Allah alaihi aljanna mushriki Allah ya ce in ya mutu bai tuba ba Allah ya haranta mai shiga aljanna da haka yan gorin tawo ku ji tsoron Allah ku tuba ku aje gargajiya al'ada kakanni da uwaye ku zo ku rike alkitabu was sunna ku rike littafin Allah da sunnar manzon Allah muddin kuna buƙatar tsira a gobe alkiyama Allah ya ce wa man yazlim duk wanda ya hada Allah da wani yawa Allah kishiya a duniya to kiyamar da ba ta gidanku bace in ji ubangiji sai ya ce nuziquhu min azabin kabir za mu ɗanɗana masa nuziquhu azaban kabira Allah ce za mu ɗanɗana masa azaba azaba mai girma Allah ya kare mu sai Allah ya ce
وما أرسلنا قبلك من المرسلين إلا إنهم ليأكلون الطعام ويمشون في الأسواق na'am وجعلنا بعضكم لبعض فتنة أتصبرون وكان ربك بصيرا
Allah ya ce wa ma arsalna qablaka minal mursalina ba mu aiko ba gabaninka ya shugaban halitta annabi Muhammad sallallahu alaihi wa ala alihi wa sallam Allah ya ce wa manzon Allah wa ma arsalna ba mu taba aiko wani manzo ba kafin ka kai manzon Allah illa innahum la ya'kuluna ta'ama face sai sun kasance mutane masu cin abinci jiya sun ce mali hadhar rasul ya'kulu ta'ama wa yamshi fil aswaq wani irin annabi ne matsayin shi annabi yana cin abinci kuma yana tafiya cikin kasuwa sai Allah ya ce ai ka gaya musu wa ma arsalna min qablika ba mu taba aikuwa ba gabaninka min rasulin wani an min al mursalina daga tawaga ta annabawa illa innahum la ya'kuluna ta'ama sai da Allah ya taukidi yace illa innahum face su sun kasance la ya'kuluna ta'ama suna cin abinci jama'a muna fahimta Allah ce duk annabawan Allah suna cin abinci sannan wa yamshi wa yamshuna fil aswaqi suna tafiya a cikin kasuwa ai littakasub wa tijara dan su nemi kuɗi dan kuma su yi kasuwanci shi za muka ce malumai da ustazai da alarmomi kad a zauna a daina zaman fada makaranta in ta ki malam liƙe ta yi libi ka nemi kuɗi wallahi zaman lahiya kenan dan ci da gidanka shine yake wajibi ka kare mutuncinka amma wallahi karanta da ɗiyan mutane ba wajibi bane fardu kifaya ne amma ci da gidanka to fardu aini ne kuma dole ne ka ci da iyalinka to Allah ya ce yamshuna fil aswaqi annabawan Allah da Allah ya turo manzani Allah ce suna tafiya kasuwa su ma ɗan kasuwa ne suna kasuwanci jama'a muna fahimta ga annabi Musa ya yi kasuwanci annabi Isa annabi muhammad sallallahu alaihi wa alihi wa sallam ashe ba da ganin kana malami ka zana cikin zaure ka ki hitowa hito zuwa kasuwa ya wai ana ganin kamar karama ce wai bai tafiya kasuwa shi kuma rashin wayewa ne duniya ta ci gaba idza kunta fi zamanin fasir ma'ahu mun da akciyar ka zama to kullun ajur ka zama to an tafi an barka ka zama to kullun ajur kai abinda duniyar da take ciki ka san shi sai Allah ce waja'alna ba'dukum li ba'din fitna sai muka sanya sashen ku wasashe ibtila'an jaraba muka sanya sashen ku wasashe da su zamanto jaraba wa rajuna sai Allah ce a tasbiruna dan maga za ku za ku yi haƙuri ai wa balona ba'dukum bi ba'din lina'lama man yuti wa man mimman yu'si Allah ce muka jarrabi sashe akan sashe dan mu gane wai su waye za su yi wa Allah da'a cikin mutane sai Allah ce ta muka hada su kai shi biyu sai mu gane wai dan mu fahimta duk da Allah ya sani amma dan Allah ya fitar da a gano fili kowa ya gane wane ne zai bi Allah subhanahu wata'ala da imani sannan kuma wane ne zai kin abin da Allah yake so a rayuwa jama'a muna fahimta sai Allah ya ce a tasbirun shin za ku yi haƙuri akan wannan a tasbirun in ji ubangiji za ku yi haƙuri wa kana rabbuka basira ubangijinka ya kasance mai gani game da duk abin da kuke aikatawa a rayuwa jama'a duk abin da yake muke gani muke aikatawa wallahi Allah subhanahu wataala ya san abin da muke aikata shi yasa mu ji tsoron Allah malam zai ce daga cikin abin da yake hana mutum sabon Allah a rayuwa shine kullun ka sa akan ka in zaka sa wa Allah ka tuna cewa ubangijinka basira ne yana ganin ka duk abin da kake yi a ofis ne kana ma'aikata to ka ji tsoron Allah haƙƙin al'umma ka kiyaye dan kasuwa ne kana kasuwanci wa kana rabbuka basira ka ji tsoron Allah ubangijin ka yana ganin ka wajen auna mai da wajen auna wajen auna yaji kana kana sai da ba haka kana rabbuka basira kina sai da gujiya a gida kina da dake kwanko wa kana rabbuki basira kana kana dan kewaye kewaye matsayin ka na gaye ka ji unguwa wa kana rabbuka basira duk abin da kake ana jaraba kana satar amsa wa kana rabbuka basira Allah yana ganin ka duk inda huwa ma'akum aina ma kanu huwa ma'ahum aina ma kanu duk inda kuke Allah ilimin Allah na tare da ku haka Allah yana ganin duk abin da muke aikatawa sai Allah ya ce وقال الذين لا يرجون لقاءنا لولا أنزل علينا الملائكة نعم لولا أنزل علينا الملائكة أو نرى ربنا لقد استكبروا في أنفسهم وعتوا عتوا كبيرا
Allah ya ce wa qala alladhina la yarjuna liqana wa inda ba sa kaunar haduwa da mu sai suka ce su waye wanda ba sa kaunar haduwa da Allah subhanahu wataala su ne kafirai saboda tsananin kafircin su suka ce laula unzila alaina almala'ikatu ina ma Allah ya aiko muna mala'ika tare da manzo lokacin da annabi ya zo sai ya zama tutar da shi akwai mala'ika laula unzila alaina mala'ikatan e mala'ika ina ma a ce Allah ya turo muna almala'ikatu mala'iku aw nara rabbana ko kuma mu ga ubangijinmu gaba ɗaya ma ƙuru da ƙuru tsananin kafirci ina ma da Allah ya turo annabi bai turo mala'ika ya turo mala'ika tare da shi idan yayi wa'azi sai ya ce haqqun annabi gaskiya yake yi ko kuma ma kai mu ga Allah subhanahu wata'ala da kansa ya ce shi ya turo mana kai wannan iya addinna iya ƙwarya wajen kafirci kenan mutanen yanzu in kai musu wa'azi ka ce wani ji tsoron Allah sai ce maka ai Allah ba na gidanku bane ai Allah ba naka bane ko kaga millatul kufri millatun wahida to fir'auna ma da yake ya samu ya samu doktora kasan fir'auna sai da ya samu profesora a kafirci shi digiri kin shi shi sai da tar doktora kin ne na kafirci to shi ba sai da ya irin wannan magana shine Allah subhanahu wataala ya ba mu labari wato akan akan wa'annan mutane sai Allah ya ce laqad istakbaru fi anfusihim haqiqan sun yi girman kai a cikin rayukansu girman kai rawanin tsiya Allah ce laqad istakbaru sun yi girman kai sannan wa'ata utuwan kabira sun ƙetare iyaka matukar ƙetare iyaka sun yi zalunci wajen magana garin Allah to hatta manzon Allah bai ga Allah subhanahu wata'ala ba shine fi kowa daraja a duniya annabi sallallahu alaihi wasallam Aisha ta ce annabi bai ga Allah ba annabi Musa da ce ya Allah yana buƙatar ya gansa to Allah ya ce mai kalli haske eh kalli dutse akai a ƙarshe hasken ma kasa ganin shi yayi sai Musa ya suma to da aka je saman da manzo Allah ta amsa sallah abinda manzo Allah ya ce shi ma ya ga haske Aisha ta ce manzon Allah bai ga Allah ba ballantana ku to Allah ce da kadis takbaru hakikan sun yi girman kai sun yi girman kai fi anfusin a cikin kabukan su wa atau utuwan kabira sannan kuma sun ketar iyaka su yi zalunci matukar zalunci a rayuwa sai Allah ya ce يوم يرون الملائكة لا بشرى لا بشرى يومئذ للمجرمين ويقولون حجرا محجورا
Allah ya ce yauma ya raunar mala'ikata la bushra yauma idhi lil mujrimin ranar da kafirai za su ga mala'iku Allah ce la bushra yauma idhi lil mujrimin kab ba bushara ba labarin kirki gama wasu ke kasance mujrimai masu laifi a duniya Allah ce yauma ya raunar mala'ikata ranar suke za su ga mala'ika kiri da kiri wallahi malam duk da aka ce maka ka ga mala'ika visa bi ka tabbata sunan ka gawa kawai sai da a samu ka kidin muhammadu an kare da kai kenan Allah ce yau mai yaro mala'ika ranar da za su ga mala'iku Allah ce la bushra yau mai idilil mujrimi na babu bushara ta gari ba albishir ga masu wasu kasance masu laifi mutanen ba su bi Allah subhanahu wa ta'ala maza da mata Allah ce babu bushara hadisi sahihi na annabi Muhammad sallallahu alaihi wa ala alihi wa sallam mala'iku za su ce wa kafiri ya fito ransa za a jibge sa wani kaki ya mutu sai an jibge sa شيء الله سبحانه وتعالى ولو ترى إذ الظالمون في غمرات الموت والملائكة باسطوا أيديهم أخرجوا أنفسكم اليوم تجزون عذاب الهون بما كنتم تقولون على الله غير الحق وكنتم عن آياته تستكبرون راد الملائكة يزو مسك إلي دا إلي دا رهيد كران كابري تورن تاشي تغاري أو تروايا ملائكة زيتي ما يبت da ran shi da ran shi ya bada ce ma ta fito ranka da ranka ka bada shi yasa Allah ya ce wan nazi'ati gharqa Allah ya ce ina rantsuwa da mala'iku masu fitta ran zara ran kafiri cikin tsanani da ƙarfi wani ma mashi za a turo mai daga sama a fitta ran shi wani wallahi kaki ya mutu sai an dan jijjibge sa tun nan duniya a jijjibge sa da kyau kakin ya wuce kiyama Allah ce la bushra yawma idin ba su da wata bushara ta girki wa yaquluna malaiku zasu dinga ce musu hijran mahjura haqiqan ay haram ay haramun muharramun alaikum alfala ba ku ba aminci gaba ɗaya ba ku babu samun rahmar Allah subhanahu wataala sai Allah ya ce وقدمنا إلى ما عملوا من عمل فجعلناه هباء منثورا أصحاب الجنة يومئذ خير مستقرا وأحسن مقيلا Allah ya ce wa qadimna ila ma amilu min amalin faja'alnahu haba'an mansura Allah ya ce wa qadimna za mu gabatar da ma amilu min amalin ayyukan da suka aikata na ayyuka na alkharrai a rayuwa tuna babu imani tare da su sun kawo muku taimako sun yi muku kaza da kaza an gina muku kaza duk abin da aka suka yi na alkharrai Allah ce wa qadimna ila ma amilu min amalin za mu bijiro za mu gabatar da abin da suka aikata na ayyuka na rayuwa faj'alnahu haba'an mansura sai mu sanya shi kura a bishekewa jama'a muna fahimta duk aikin da kirista zai yi a rayuwar shi wallahi aikin banza ne duk aikin da ba yahudi zai a rayuwar shi wallahi aikin banza ne matukar ba yayi ba da da imani duk aikin da za a ta taimakon da za a ta kamuna kuna cayyewa ana cayyewa to matukar ba an yi da imani bane wallahi Allah ce wa qadimna ila ma amilu min amalin faj'alnahu haba'an mansura gaba dai aikin da suka aikata sai Allah ya sanya shi kura kamar kura an yi iska ta tafi gaba dai an kare ta kenan sai Allah ya ce ashabul jannati an aljanna yawma irin khairun mustaqarran kaga mutanen da za su shiga suka dace da shiga aljanna ya Allah ka sanya muna cikin su Allah ce khairun mustaqarran su ne mafi wanda suka fi kowa samun fiyayye wurin zama wurin da za a tarbe su gida lafiyayye shine gidan ni'ima gidan aljanna sai Allah ce wa ahsanu maqila kuma su ne wanda suka fi kowa kyakkyawan lokacin hutu a cikin aljanna jama'a akwai abin da ake cewa qailula Allah ce to yan aljanna akwai lokacin qailula gare su babban ni'ima kuma da Allah zai ƙara ni'imtar da yan aljanna da ita ya Allah ka sanya muna ciki shine lokacin da aka ƙare hisabi aka yi da komi da komi sai Allah ya ce wa yan aljanna hal raditum kushin kun yarda sai ce wa malana Allah narda me yasa ya Allah ba za mu yarda ba hadisi Imam al-Bukhari ce wa malana Allah narda me yasa ba za mu yarda ya ubangiji ka samu auni ya yauni ka mana kaza da kaza da kaza sai Allah ya ce kai akwai abin da ya tsora mala'iku ku jare hijabin da ke tsakanin Allah da bayan Allah sai su umar ɗauki umarnin Allah sai a jaye hijabin da ke tsakanin bayan Allah da 'yan aljanna sai mu ga Allah visa bi ya Allah ka samu dace fa subhanaka allahumma bihamdika nashhadu an la ilaha illa anta nastaghfiruka wa natubu ilayka wa assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh